فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا إن جدال ال- في الحج
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمين قاش الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أولنا هيلينا amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyasu bin Abdullahi Allah mana muwafaka yau muna ladi 22 ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1441 wanda ya dace da 12 ga watan bakwai shekara 2020 Allah mana muwafaka kamar yadda aka saba kira a wannan lambobi kamar haka za a yi kira a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka ina fata kuma in za a kiran a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira don a yi kyakkyawan jin shuraren abin da mutum ke magana matuƙa akwai rediyo kusa tana hana jin abin da mutum ke haɗi kenan shi na ke ƙoƙarin a yi ƙoƙarin kaucewa ma'ana barin rediyo a kunne ko ka bar wurin rediyon ko ka tashi ai me aka ce ka bar wani radiyon ko ka kashe ta shine kuma abin yi amma insha Allah in dai an yi haka za a samu jin abin da mutum ke hodi ina mu da muke cikin nan mu ji kuma na waje ji assalamu alaikum alhamdulillah aha shafa'i da wutiri to shikenan shikenan tabbata ka wannan wata da kenan na fahimci abin da yake faɗi yanihin ramuwa na shafa'i da wutare na kenan mai aka cewa kamar gagan zum misali wannan da ya kiran babu karan kaga na duk da daga murya ba wani lokaci daga murya ma iya taimakawa a ji da da kyau don daga salula ne zuwa mikro kenan haka daga murya za a yi jin abin da mutum ke faɗi Ah, wannan masala da da ya faɗi ta shafa'i da wutiri asalin shafa'i da wutiri ƙarshen shi iyakar shi lokacin dare ne kenan daga dare ya ƙare alfashi ta keto lokacinsu ya huce to amma ga wanda ya makara wanda makara ce ya yi, kenan bai samu damar yin ba har lokacin ya huce akan barci ko mantuwa wannan shi an ba shi dama misali ka tashi hal an yi kiran sallah na ƙarshe na asuba wanda a lokacin nan in ka iya samun sallah asuba kana iya yin shi kuma ka je ka samu sallah a kayar ka tarfajar kanka sallah asuba in wuri ya ƙure ya kai ka tarfajar kinka kai sallah asuba in rana ta yi kuma ya kai na fila kan bacin shi da wallaha na manzala in yi makara mutanen shi yana yi da rana amma cigewa yake maimakon sha ɗaya sai raka goma sha biyu kenan maimakon uku yake hudu assalamu alaikum kaga na akwai radio ko na akwai radio kaga na shi yasa akwai radio kenan kaga karan dole sai hayaniya ake ji a wurin kenan mutum ya kokarin kawar da radio shi yayi kenan magana ta kenan annabi sallallahu alaihi idan ya makara sallar wutarin da yake barci ya doke shi shi na wutari daga goma sha ɗaya amma yawa da shi yake yi to in rana ta yi amma sha biyu raka a sha biyu yake maimakon sha ɗaya sha biyu ƙarƙashin wannan malamai ke bayanin cewa kenan mai raka a uku in yi makara ya tashi sai ya raka a hudu kan mutum shi in raka a biyar kake ka cike shidda bakwai kake ka cike takwas don duka wutari ana yi tun daga raka ɗaya ana iya wutari ko raka da dama zana ba dama ku yi wuturi har raka daya kenan kana iya yi sai ka ciki amma rana ta yi assalamu alaikum alaikum assalam rahmatullah karamar kallon kula lafiya lafiya alhamdulillah ai aiki alhamdulillah
eh wasu tambayar da gare ni a rama eh tambaya ce bisa kan kamar gari ko gida eh
sai a- ana wani aika-aika ko fada ko sata ko wani zargin maita sai a ce wannan gari ko wannan gida a samu shi laya ko kuma wannan gari an sa laya ko a kara fasakin wannan abu shi ne tambayar da gare ni menene hujjar mu yan garin da za mu yi wannan abu a addinance
to na eh gane tambayar da gare ni eh na gane to shi kenan na gane
nawa.
Allah taimaka Allah taimaka na fata kenan a yi kokarin irin na wannan kaga babu waya ba ko- babu wannan karan komi ba komi kwanin ɗauka aka yi haka ya kamata duk mai kira ya yi kira ta babu wannan sautin na rediyo a kusan shi shi zai bada kyakkyawan shurare na wata ɗan uwa Ah, sai wannan da yake maganar cewa a sa laya a gari ko a unguwa a ce ko an yi kaza ko a gida ko an yi kaza to wannan iya cikin al'adunmu na nan da mana gane abin ko a nan ba mu ce an kace ma afirka ko baƙaƙe don saka nan nigeria ba san sa laya ba nan ma a nigeria kanta ba san sa laya a cikin garuruwa nan da magaran take da wannan al'ada ta kewaye laya a cikin gari a kewaye kishiyoyi laya a kewaye abu ne na kusan al'ada ce ta da magaran kuma daman kace a shaɗance kuma addini babu inda nassi ya zo na sunna inda magabata suna irin wani aikin ana iya rantsuwa da qur'ani ka rantse ko kai kaza wannan ba ana akwai magabata masu wannan magana ka rantse ko na kaza amma a zo a zagaye gari da qur'ani to a huta ma ce kowa dole ne zana gari akan qur'ani ba bayan huta ba inda haka ya ce dole ne zana akan dole ne saka akan qur'ani ai, ba huta da barayi ba da da haddi ba to ka san kina bai cikin gaskiya in ka ce maganar shari'a maganar nassi ba mai kama ka nassi don lokacin mun yi zama da malamai kan wannan magana ba su gwamban abin kuma a wurin magabata cewa wani abin da yawa balle a nan garin yawan kiwon layi wannan su zo da hujja ko karma ce daga cikin mutum magabata wani babu gaskiya magana babu nassin da ya kawo al'ada ce ta mutanen kurin zagaye laya kiwon laya al'adu ne namu na nan kuma su ma ba Nijar ba baƙaƙe ba nan ta makaranta ko nan abin gaskiya ko na gari gani to ganin abin da ganin ya kai kenan tunda ba shari'a ba ce shari'a kenan kowa ya yarda shi to gaskiya magana bai cikin shari'a zagaye laya amma ana iya rantsuwa da ƙur'ani amma a sa a kewaye layi a gari iya wani ce ma akwai dole ce ma akwai ta karke shi a na gani dole iya za su ce akwai wannan ce ba a yi duk wanda ce ma akwai ta ce ga ta malam a wannan si a cikin magabata bayan makama da dama ba ƙur'ani a cikin hadisai ko cikin tabi'ai ko malik shafi duka wannan ya maka waye ya fi a sa laya a zagaye laya a gari ko an yi kaza ko kaza don abubuwan yin sa ake kurin sun zama kamar shari'a ce a wan- a nan wuraren mu, amma ba shari'a ba ce ke tambaya da kai da kai mutu kadin Allah yin wannan abun bai cikin shari'a haka aka taiwa aka taiwa wulakantar da Qur'ani ana ta yawo an ta baka ka ana ta yawo da mutane aka ta banga da mutane mutum ya zo aka shiga an kare ya rantsa Qur'ani akwai da ya rantsa uku a kai shi a mishi baka ka a kewa gari ya zo ya rantsa kuma ya sata kuma gashi nan kuma shine duk aka kawo surta na aka yi anan ganin wata shekaru ya kama barawo a ce ai, a bashi a yawo da shi a gari a je a bashi a bashi a bashi Allah gidan alƙali kuma wata aka kamo shi aka yi alƙali daga shine kuma aka mido ya wata sata akwai da kamar uku hudu shi kadai to kada iya kawo nan iya kawo to sai cika Qur'anin kanshi a sa mutane shakka ma kan addinin su gaba daya to gaskiya bai da cikin shari'a zagaye Qur'ani a gari a sa laya a gari ana abinda kurin ake Qur'ani ne ga mun ko shari'ance shari'ance an samu cikin ma- an samu da masu masu ganin ana iya rantsuwa da shi amma ba magana bayan a zagaya kaza ad- an huta ko ya sa laya a gari duk wanda ya karya kan Qur'ani an huta duk wanda ya sata duk wanda ya zana kan Qur'ani an huta ba shikenan da annabi ba sai huta ba da wa'azi ma wannan ba shari'a bace ba ba sunna bace ba kurin al'ada ce ta nan kurin ina fata a gane tun tambaya kai a ga maka nasi babu nasi na shari'a kuma wanda wani shari'a yau su ce ma akwai akwai ce ya kama maka nasi ba hira bace ba wannan wani addini ba bari wani hira ka ce a'a addinin wannan Allah ne ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam kenan abin da yake na addini ne ta nan za a same shi imma Allah ya ce ko manzon da ya aiko ya ce ko sahabbai su yi bayanin ga ma'anar wata aya ga kaza su yi wajen ijtihadi kan wana ko cikin wannan magabatan duk wannan babu babu ayat qur'ani babu hadisi ba maganar wannan magabatan tabi'i ko tabi'i tabi'ina ko malikin ko shafi ko abu hanifa ko amr bin hanbal ba magana ɗaya a cikin su kan maganar zagalaya kurin al'adun mun nan ne kurin assalamu alaikum
alaikum salam ana an tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah
ana muna da tambaya bismillah
kamar yanzu in kuna bin mantarla lokacin da ya raka a biyu ya bayyana karatu in aka zauna a kai tafiya lokacin da za a yi ta biyu su ma mu suna karanta fatiha kaɗai ne ko kuma ana sa sura
to na gane tambayar mu ta biyu kuma allo yanzu kamar mutum in yana yin sallar nafila eh fatiha fatiha kaɗai ne ke karanta ko kuma sai ya sa sura eh su ne tambayar tana gane Eh, a takaice magana liman yana eh, mai aka ce wanda yake bin liman in a wajen bayyanawa ne abin da yake ibadaka shurare ne duk da akwai masu ganin wasu malamai wanda masu ganin za a iya kanta fatiha ko da wurin bayyana wani na ruwaya dai akwai matsala kanta kuma hatta imam malik sa'abu ibn taymiya rahimahullah duka dai wannan kan wani magana suna kan cewa magana nasi karara idan kana bin liman wurin bayyanawa ibada ka shurare ne da nasun qur'ani da sunna cikin nasun qur'ani wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ce dana karanta Qur'ani ku yi shuru kiran ba magana kuma ku shurara dan ku samu rahama ta Allah a cikanku kaga nasan Qur'ani ya mana umarnin in muna jin wannan kira'a kuma da aka wajabta aka wajabta shuraranta a cikin sallah da huduba kenan lokacin da ake sallah shurari za ka yi kuma kakka yi magana to wannan shine bayan haka akwai nasan hadisi cikin sai muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin kan cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa'iza kabbara fa kabbiru wa iza ƙara fa ansitu an sanya liman ne don a yi koyi da shi idan ya yi kabbara kuma ku yi kabbara in ya yi karatu ku yi shuru kaga wannan ya karanta da kai wanda ke bin liman wurin bayyanawa shurare zai amma inda yake asar cewa kai ma za ka yi misali a zuwan asar za ka karanta fatiha da surar da ka iya amma ƙara bai ƙara bai ƙara wata kuma ko wajen bayyanawa wurin biyu na ƙarshe kana iya bayyana kana iya kai ma asar cewa ka karanta fatiha kaɗai shine abin yin kwanan السلام عليكم نعم
ƙara masa ba kyau نعم
kaman jami'an wani wani kaman kana abu kana koma abu ne da kan karfe wanda kawai ba ka ke ba
to na gane cikin kuma kaman wani abu wani da haka kan shan ruwa ha ban na hadin hadin magana ba ka kan shan ruwa wai haka kaman daga ɗaya haka eh
eh shi kaman dole ne sai kaman kana gani ana sha abu tare daga zai ya ya kamata a rika hudu ne ko kuma ko a yaji haka nan ko a yi kashi to na gane sai mai maganar akwai ya ka cikin tambaye shi wanda yake nafila shi ma bayan fatiha zai karanta sura an wa magana ta sura a cikin sallah ba dole bane malle akan nafila ka ambata fatiha kaɗai karanta sallah ta yi ƙarin sura ƙarin lada ne ƙarin alkhairi ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi. kenan ba wani matsala ko da ba karanta ba sura sallaka ta yi daidai kuma ba na abu illa mai karanta ya yi galada assalamu alaikum Wa alaikum salam na kwanan ku mana lafiya alhamdulillah an tashi lafiya ku alhamdulillah to mana Allah saka muku da alheri Allah ba mu sa'ata amin amin to sai eh wannan magana ta mai magana ta wasu wasi wasu wasi wannan abu ne ya daga cikin makircin shaidan da yake masu imani hanyoyin kauce ma shaidani wannan wasu wasi hanya biyu ce ta zikiri da irad kau da kai me kau da kai na daidai abin ya dame ka da ya zo maka karanta dan akwai daya cikin sirkanun salama ibn abil as ne mijin da zainab yawa annabi jaji ya rasulullah in ina sallah shi dan kan zo ya gitta mini a rasa ma ina nake mini karanta ce sai manzo Allah ya karantar da ni in abin ya zo mini in karanta a'udhu billahi minash shaitani in ta'awuzi su uku in tuwa bangaren hagu a cikin sallah karanta a'udhu billahi minash shaitani tubka tuwa su uku yace wallahi haka ne Allah balahiya daga cikin abin da ake na abin waswasi wannan shine kuma da kau da kai kabar bin abu kabar bi abu ko da shiga harka kuma kaga ta'awuzi ko nan shine maganin waswasi a cikin a takaice na wanda ya kamata dai mutum ya yawaita yi da Allah ya bashi kariya akan waswasin sharrin shaitani assalamu alaikum ko radio sanka alaikum ko radio a kashe radio na'am alhamdulillah na'am a to kina gani to akan mas'ala ta wasuwasi kuma daga cikin abin da mutum zai yi zai zamanto in misali kana misali kuma masu arwallah sai ta sake arwallah da abin mai wani wasuwasin misali ina arwallah inda yana kare an yafi na wanke hannu na wanke karan shakka kurin ka wanke in ka kare a gani kurin ka kuma baya misali kana wanke kawa an yana wanke hannu kurin ka wanke ka ci gaba in kana koma baya ne mai barinka don mai suwasi wani inda kana wani abu kana sake koma baya to bai barinka wurin ka yi aiki abin da ake shine ka kasa kada abu ka kada abu lakon da abin da zama ka bayan kai wani aiki an nana kaza ka koma baya wannan shine abin da mai suwasi zai mai cuta ta suwasi zai gaskiya magana Allah ba mu lafiya gaba daya magana ta shan ruwa daga tsaye an wa shan ruwa daga tsaye mutum zai ga hadisai akwai hadisai in suka zo karara da hannun akwai kuma in suka kawo na yi me ka magana asali komi halaka ne sai abin da hannu ya zo sai suke malamai suke gabatar da hannun akan akan yin eh annabi an samu wani ya ga annabi ya sha ruwa kaza ya sha zanzam sai sayyidina ali ya sha ga annabi ya sha zanzam a tsaye to na kayan hali ne dan kan suka mana kaza albani cikin suka sai ya ƙwarya ka bayanan ya bayanai da dama kan ƙarfin hujjar har da manzon ga cewa mutum inda ya san abin da yake shan ruwa tsaye da ya amayo abin da yake cikin bakin shi kidan gaskiya haɗe tukun me yan uwa me zai cutar da kai ka zamna ka sha me matsala in ka zamna ka sha ko a diktance a lahiyance ya ya kyau ka zama cikin nutsuwa ka sha ruwanka ya yi nutsuwa ko a lahiyar ka ta dinga cikin ka wani abin bangaren ta wani bangaren addini haka yake shine ka zamna ko da cewa ka tsaya ba ko da tsugunna kai tsugunna ma ba tsaya ba ce da ka rage ka rage dai ba a ce ka tsaya amma dai a zamanan ya yi zama nutsuwa kuma da kauce ma shiga wancan da wata ruwa magana ta da mutum sha ruwa a tsaye inda san abin da yake cikin shan ruwa tsaye da ya amayo abin da yake cikin shi ka kenan ku abin ne mai tsananin gaske kenan an kokarin kullum mutum abubuwan an sun zo ka yi bakin naka wajen kauce ma shiga abin da aka ce lahi ne dan lahin ana ga a tsaye ne amma a zaune ba sabani ba mai cewa ka lahin ka sha ruwa a zaune da yake sai lahin a tsaye ne to ka bari man kai a zaune shi ya maka lahiya idan akwai da ruwa da ba assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah نعم بسم الله تبارك
wani rakon da ya kare amma kan iya ta warke tsawon bai yana kamar bai kare ba yana da yin sharafi na kuma yana laya to na gane shi ke ninka kama radio assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam na alo
Wannan ake muna tambaya na zuwa.
to
Na farko dai akwai wanda suke da ko da mutane akwai wanda suke da mutane hannu akwai wanda da eh
na biyu kuma a ni ban je ban je ban je ba kasa radio ban da jinka eh ban da jinka akwai radio kusan ka akwai radio kusan ka ban da jinka yau wani ce tsawari eh
aka ce wa akwai wanda zai shiga wuta za a cike su.
mene
An sun shiga wuta eh na za a gane cike su.
to to
Yau wata biyu kuma mm a abin da ke mana eh, wankan janaba da wanda in ka kwana da wanda in kai bacci za ka morci kuma da wanda in ba ka yi ba bacci ba shi kuma ya ne za ka yi.
to
Yawa. Yawa.
assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah
tambaya ce muke so mu ji aka to wace
na ce rawon da ya kari heki heki kama radio kin ji amsa na karanta heki shora radio na rubuta a ki shora radio zan baki amsa ki shora ki kama radio
a a radio ko ba ko ba radio ki ba
ba yan gari ba ce ba ba a to to a to a takaice magana rago ko da ya kare in dai bai dinga sa kasa sama zai laya Mm.
bai layya zai laya ana laya da shi kwarai
wanda bai dingishi ba yawa shi ke ne inda nace bai- in dai bai dinga shi zai laya ana laya da shi ana yin layya ko ana laya da shi aha eh na gani to mu gode assalamu alaikum assalamu alaikum na'am Salamu alaikum.
wa alaikum salam da Allah kashe radio a kashe radio ana hoji gurin ana hoji mutane wa mutum zai kashe ya ji radio ya ji magana a cikin wayar shi ba ya ce ya ji a radio ba in kai waya ka kashe waya ka gusa an akwai radio ba taka bace in da ka ce ka kashe in ba ka ba jin ba biyan bukata eh iya magana cewa masu cewa imani a zuciya yake wannan haka ne alamar mummar kalfir kalf sadaqa al'amar imani dama asalin abun Anna- annabi ta takawa hauna tsoron Allah annabi yake annabi ke magana to amma wai wannan magana kuma su kawo wannan magana za su yi ta kato bara sai wani ake an kace a sai imani azuci yake a azuci yake amma ta aikin ga ana gina ga uwanka ka zo ka shiga daga ka ƙarya kana awwa da zina kana awwa shin kace kai imani azuci yake a alama imanin aiki sai ga mutum yana aikin banza kace mai imani azuci yake azuci yake amma kuma gaba uwa suke bar imanin gaskiya na kuma su kashi akan magana su kare kansu sun yi banna ko suna sakarci sai su ce ai imani azuci yake azuci yake amma da akwai shi an an gani a cikin aikin ka bai kana da awal imani kuma a gan kana aikin banza wannan ba hujja bace ba assalamu alaikum Amin alaikum salam.
na'am
Za ta malam.
na'am Eh, yin magana ta tubanin sannan ku da yake.
yawa sanin da ne magana ta ga masu bugo waya ne eh kana mutum ya ji kara to ne zai fita rajin dan eh san mu kai ka faɗi a wani shi ma da ya tambaya ya wala arab haka ne haka ya kamata eh amma kullum mallan kullum kana faɗi kullum kana faɗi kullum na hore wallahi amma mutane
wallahi ya hankali kasa kayan jama'a sai hakuri eh kayan jama'a haka ya hakuri kowa da irin tunanin shi hankalin shi Allah shaida mu dai to wannan shine magana imani lalle a zuciya yake amma ko mutum bai kawo wannan kalma ba wurin da yake aikin banza amma mutum nasiha ce imani a zuciya yake a zuciya yake amma ta aikin mutum tana ga ima- imani mutum bai bana bai kawo wannan magana ya kare ta amma lalle imani haka ne a zuciya yake amma ya sanar masa iya magana cewa al-iman ma sadaqa al-amal eh ma qafa al-qawm ayi tabbata a zuciyarka kuma aikin ne gaskanta shi aikin ga za ka gane imanin ko rashin imani ba shine wannan da kowa da yawan kan wasu kashi sai magana ya ɗan wani magana ceto za a hudu wannan ɗan wani magana ceto abu ne jima'i na arsenal jama'a gaba ɗaya dukan karantarwa na mazarma da sahabbai gaba ɗaya kaf ɗan tabi tabi gaba ɗaya ila ta tarihin arsenal jama'a akwai ceto gobe kiyama da nasin ƙwayar da sunna abu ne mai ɗaukan dogon lokaci amma ba wani saɓani a wajen arsenal jama'a kan ceto gobe kiyama da nasin ƙwayar da sunna cewa duk mai inkarin ceto to zai koyi kumin addini me ce to ake nema wanda Allah subhanahu wataala yama yama hisabi kun sani sare ana magana gobe kiyama au za a yi fa amma man tabbata mazinu fa huwa ishna radiya amma man khafata mazinu fa ummu hawiya wanda ma'auni aka ce yayi nauyi a cikin wuta wanda ya rashin wani a cikin wanda ya yi wani kenan ladan shi ya yi wani a aljanna wanda ya rashin wani a wuta to wannan awon ne aka yi kuma alhali ko kanta a qur'ani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara amma ya'mal mithqala sharran yara to duk Allah ya ce duk wanda ya aiki kwatamcin zarra na alkhairi zai gani to an awo gamin harko an kai ka wata dalilin zinin ka yarin jayi to baka baka alheri me yake aunawa zinihi da alheri ko kahuri ne bai da hasana ko daya amma shi mai imani ga bangare guda ga lada sai ladan lada irin jayi zinihi aljanna kai tsaye idan zinihi irin jayi lada wuta to can ba kwaladan ba kuma Allah ce zai gwada maka sakamakon Allah bai zalunci zai gwada maka sakamakon aikin ka ka da nasin Qur'ani ba maganar ceto da barin tazuri da yawa iya karantar da kai cewa Allah bai zalunta bawa shi yasa ruwawi ingantattu Bukhari kuma sun da duka littafin sunna sun tabbatar gobe kiyama akwai wasu bayan Allah da za a sa su gidan wuta an musu uku ba kahore bane ba kahore ne abada don wata muhimmancin kenan haka da dade ne muhimmancin kahore da da musulmi mai saban Allah kenan sun yi laihi uku ba su taka gidan wuta Allah bai gafarta musu ba amma ƙarshe Allah annabi ya magana cewa za a huddo mutum daga gidan wuta ko da mai imani ko tamtin zarra he dai ba samun shekarun za a yi shi ake kaka ce ai akwai ceto ya sa gwamnati saban Allah zan akwai ceto a wannan ya manzala ya ba labarin wani za a zo Allah ya ba annabawa ceto eh ya ba mala'iku ceto ya ba bayan Allah masu kima zai ba bayan Allah ce ku je ku ceto wani ku je ku dawo hasa hata kasance Allah ba mu ga kowa ba to wannan ga ya dace zaman zaman mutum a gidan wuta za a zuwa ana zawa ya tura ya tura ƙarshe Allah subhanahu wata'ala cikin wanda annabi ban labari cikin sai musulmi akwai ruwa da sauran wurare dai ƙarshen wuta daga wuta annabi ƙarshen wuta daga wuta tun bawan Allah ya ce ya ƙone ya rumus ya zama gawayi gaba ɗayan shi don ba mutuwa can ya zama gawayi rumus sai ka jaje ya Allah ya Allah zafin wuta ya ribuwa yi bala'in ya mun yawa Allah Allah ni da Allah a kai ni baki ko bakin babaki bakin isa man ya da kan wuta zai ce Allah a kai ni bakin kofa wannan ruwa cikin sai musulun Allah zai ce bawa na wannan shine kashin wuta bawa na kawo kai wa dara ka ce bakin kofa zan kai bakin kofa kawo ka nemi bawa kaka nemi koyin bayan wannan ce Allah bana bukata ko a kai ni bakin kofa bakin kofa ko ya ashe ni ya kashi bakin kofa in ya diba ya wanga ya ga waje sai ce Allah kuma dai gaban wa kai ne Allah da ce wannan kai wannan annabi wa labarin abu ne tsakanin bawa da ubangiji zasu sai Allah ya ce mutaka ba kai kace baka da man koyi wace Allah rahama ka wace gudun rahama ka Allah wace wace wadata da rahama ka Allah Allah to da kohu bakin gidan bakin kohu akai ga daga waje kenan ce asa kai da karshen bawa na iya tambaya tambaya har za kai duka a huda shi da gidan wuta bayan ya huta da gidan wuta zai juyo ya kalli wuta ya ce alhamdulillah na jani minki na gode ma Allah da tsattare daga sharinki zai ga a duniya ba ba wanda shi samu alkhairi ma zai ga Allah wajen abin da biya kowa ba kurin hudu ya ga daga wuta wanda karshe na bawan Allah shi ne zai kamo hanya ɗan ƙashin wuta iya tahiya iya tahiya za shi gidan aljanna sai a gwada mashi wani beni in da kai sama iya ganin tsawon benin iya haske kamar lulu sai wa shi yake Allah ne gani zai sujada zai sujada ce ya rabbi ce bawan Allah ba ba Allah bane ka gani wannan gidan ka cikin gidajen ka na aljanna gidanka ne bayanin ka ne na aljanna yan wannan shine kashin mutuwa daga gidan mutuwa ina ga manyan manyan an gaba gaba yan wa Allah kai mu aljanna lahiya akwai aiki akwai shagali wannan shine kashin ma kashin ka dai ne ka taguri ne amma zai ga bayanin shi lu'ulu ne sama jiki Allah ne gani a ce tashi bawan Allah wannan gidan ka cikin gidajen ka na aljanna wannan kashin mutuwa yan wa kai aljanna kurin gidan misan gidan hutawa gidan gidan shagali Allah kai mu aljanna yan wa wannan iya tabbatar ma da cewa kenan akwai ceto cikin wutar ruwaya wani bawan Allah a cikin wuta Allah bayan bada ceto zai ce mala'iku ku je tsakar wuta akwai wani bawa na ku doko shi ku doko min shi Jibril za shi in jeje bai ganshi ba ce Allah na zo ban ganshi ba yace ka je daidai wuri kaza ka asko shi a ruwaya mananta da yazo inda yake sai ji shi a a cikin wuta iya ya hannan ya mannan ya hannan ya mannan iya kiran Allah amma wuta yake kai ba kawai bane ba irin musulmi masu sabo sai jibril ya dauko shi ya zo da shi ya ce Allah ga bawanka Allah mai tambaya bawana ya ka samu matsayinka Allah ya ce na samu ya Allah na samu mugun matsayi na shiga mugun hali Allah da bayan ta tamana Allah ya ce Allah ya ce malaku to kuma da shi ya ce ya rabu ka kai haka nan Allah ka kai haka Allah a hudu da ku a madani sai da Allah mai rahama shi ma dai a hudu shi yan wa a takashin nasoshi ingantattu sun tabbatar da gobe kiyama akwai ceto kowa zai ceto Allah zai bada amma kai ta ba ga mai ceto na ko ce ya ce cetan shi Allah dan ya karama wannan mai imanin sa ya sa wani mai imanin tun daga manzanni annaba zuwa mala'iku zuwa mutanen kwarai Allah zai ce kai Allah zai ce kai wa daga ceto wani an baka ceton wani hatta kai na abakai na yan wa duka haka zai amma Allah ke badawa kina akwai wani ceto amma bayan wanda suka shiga cikin wuta ne kuma bayan sun zan ce muku in dai annabi Allah zai ce ku je ku diba in ku sai mai imani ko tamcin zarra a wuta kullum in dai akwai imanin ba ya shirka da Allah ba ku dushi kaga wannan shine hadarin shirka da Allah ita ba ba tururi Allah bai bai kanta in dai akwai shirka to ha abai lalace wannan shine an wake ne tabbas mai imani da ceto kuma dukkan magabata na kwarai tun daga manzana zuwa sahabbai gaba ɗayan ba ra'ayi ba ba mu inkarin ceto gobe kiyama sai mu'tazila da sauran khawarij suke inkarin ceto gobe kiyama assalamu alaikum wa alaikum salam
barka ina kwanan ku ne alhamdulillah
Wasu laya.
lafiya lau
Amma da la muna jin daɗin wannan karatu na ku
Ah, insha Allah zai fa Allah kuma muna son mu tabbata.
to bismillah
akaran kalla wannan masu jiyoyi da masu me masu kalan da banza eh
su suna kallon da su yi wa kansu sha'awa
ah?
ne su hukuncin su masu me
masu kallon bidiyo na banza na batsa
na ba zama da sa na ran eh
ya halitta ne su ga kallon kofa to na ji shi kenan insha Allah Mm. Ah, sai mai magana akan wanka na maholiki da mawanka na- na saduwa da yan uwa duka wankan janaba da na maholiki in ka hudda mani don ko da ka miji ba ka hudda komai ba wanka sai ka ga ruwa zubo ko mace ko namiji ko mutum ya mulkin sha'awa bai ga komai da dashi ba bai wanka haka idan ya ga wani abu ya hoto daga nan ruwan sha'awa a jikin shi ko da bai ga komai ba a mulki ya wanka to da irin mulkin saduwa da na mulki duk ɗaya ne ko irin gabi ka hudda mani duka wanka iri guda ne wankan janaba ne
Assalamu alaikum wala.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Mai tambaya gare mu.
to bismillah na sana sani Kuma wanda ana ja musulmi ne kuma yana inkarin saukowar annabi Isa. Ya zama musulunci shi.
To, na gane. Sai wannan magana ta mai magana ta kenan ta wankan janaba da ta kace da kenan kaji duk ɗaya ne irin su ɗaya ne kurin a zo da niyya ta wankan janaba babu wani magana wankan in wankan janaba ba shi da wani abin da ake karanta bayan karatun yadda ake yi shi kurin bismillah ce in ta kama ba wani karatu da ake karantawa sai ka karanta na wayar tulgusulu da na batan faradu da fara hada akawai asgari to wannan wani malami ne tsara Allah gafarta mishi bai zo a sunna ba bai cikin aikin magabata tun daga manzo Allah har zuwa sai Imam Malikin tsari ne wani tsara kayan shi niyya aikin zuciya ne bai bukata wani karatu har mutum shan halaka karatun wannan kurin niyya zaka yi ta wankan janaba ko ki wankan janaba kurin a dauko ruwa a wanke hannu bakin wuya hannu a wanke al'aura gaba daya kazamta a zo a yi alwala in alwala ta sallah a dauko ruwa a zuba a ka a wanke kai su uku da kyau kuma a ɗauko ruwa a wanke sauran jiki ɓangaren dama har ƙasa ɓangaren hagu har ƙasa wanda wannan niyya din da aka yi ruwa gama ko ina jiki gaba ɗaya da wanda niyyar wankan janaba wankan janaba yayi mace ko namiji wankan saduwa ne ko na mulki wani shi a takaice kenan magana wanka na janaba duk ɗaya ne na saduwa da na mulki wallahu a'lam sai mai maganar maganar masu kallon bidiyo wannan wa kuwa san haramu ne kallon abin da sha batsa ba mai magana ba mai sabanin cewa a cewa halaka ne ba magana halacci eh ba wani magana halacci gaskiya magana bai halatta kuma ya da illa ga rayuwar mutum Allah kiyaye sai mai magana mai inkarin sabkar Isa alaihi salam to yan uwa irin wannan masaloli su ma iya daga cikin abin da za mu ci adiyar da kiwon dan uwa assalamu alaikum na'am Malam muna da zama.
to bismillah sana sani Wai malam wai ya dace ka je gurin wani malami haka ya maka addu'a wai ba ni ba.
to shi ke na gane eh shi magana ta saukar isa alaihi salam isa tabbas nasun ƙura'in da sunna lokaci ne iya bukatar abin zaman kanshi babu wani saɓani cikin magabata isa alaihi salam a cikin malaman suna a suna jama'a zai sauko duniya ƙarshen zamani don bayan na ka cikin darasi da muka yi na na hudu ba sati da ya gabata akwai wannan maganar ƙarshen dajjal iya cikin fitan da shi iya cikin ɓata duniya isa alaihissalam zai sabko a wani masallaci gabastin damask ya ce san wata manara hora zai sabko a tsakanin mala'iku huke mala'iku guda biyu za sabko da shi daga ya sabko nan taba zai shi kuma zai jagoro don a cikin ruwa ta kawo in ya sabko wani masallacin sallah asuba ce ya sabko a lokacin nan mahadi iya cikin jihadi lokacin nan kai tsaye isa ya saukowa mahadi zai za su ba isa cewa shiga mana ya jagorantar da asuba isa zai ci a ni wani al'umma wani- wani daban bai mata jagorancin sallah hatta da sallah guda bi- wannan sallah isa bai jagorantar ta zai sa mahadi ya shiga gaba ya mun sallah ta asuba ta saukar da yi kinan isa zai zo ba wani abu sabo zai ka ba kuma shi ma abin da manzo Allah ya tun kafin yanzu shine zai wakana zai yaki masu cewa shi Allah ne ko dan Allah ne ya karya wannan kuruwa duk abin da su zai yaka masu cewa su Allah ne su zai har yaka isa da sauko duniya ba da sabon wani abu wani ba sani bane ba kun kana ga sallah ma dai cewa cewa wani al'umma wani mai limanci zai zo annabi ba labarin zai zo da rawi ingantattu amma wani bai canza komai shi ma kuma zai bi wani al'umma ta sallah guda biyar wannan shine abin da ta fata kun babu wani eh zamu ce sabani akan shi gaskiyar magana sai maganar zuwa wajen malami addu'a yan uwa mas'ala kuma adada fikin malikiya suna ta zarrun fasid daban zai kai ga barna ba a cewa addu'a lahi ce ko malami miki addu'a amma inda ake zuwa ma na ce miki zama ta ce ka ce mata ya halatta to abinda suke su kuma wajen zuwa addu'a shine hadari za a je dakin malam a shiga malam an san al'adar masu wani abubuwan masu masu kunsatan mata masu harka da mata duk dakin malam daban yake za a keɓance a saki labule ko kasari babu malamin da yake kunsatan mace a hinin gidan shi duk masu yi wannan wanda tsanan tsatsubu ne a cikin gida ɗakin shi kewan shi daban kuma bayan kewan shi ma ya shi kasari ko labule to wannan shine haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake duk inda shaydan ya zo duk inda mutum biyu suka da mace namiji annabi ya ce shaydan shine ukun su to kaga wannan ka saka ga cikin malami ba mala'ika bane ba kin shiga daki da ke sai shi zai sha'awaki kuma an san mata masu irin wannan malaman duk abin malamin hori yadda take kuma wannan shaidan kan shigo an shayi da yawa an yi da yawa an kama da yawa wurin shari'a da yawa nan a talabijin a gudu wani abun na so da kama suna wani mugun aikin daga kwasutan mata kuma an san da abin da aka taina cuta a takaice da yalwa zuwa irin wannan wuri ki kaɗe ta da ke sai malam a cikin ɗakin wata bukata ki haɗari ne haramu ne shi malamin illa kurin Allah shayar da shi amma kowa san haramu ne bai halatta irin wannan abun amma wani sama cikin addu'a ko a waya ki gama addu'a ibada ce dan wanda ba su gane ba shi musulunci gaskiya magana ba a kasuwa da addu'a ba kasuwanci ba ne ibada ce annabi addu'a wala ibada balahi ki taimaka ma almajirai kuma da taimaka ma almajirai ba ba sadaka ka ba malami ko almajiri ba shi daban amma ba a gama abin da kaman kwantara mutum gama abin annabi ne malam zai ce miki ma nan da kwana kaza za a yi kaza kun an kare nawa suke magana kaman shi na Allah har haka ma mun bada da yile in ba a yi ba kaza kaza ne nawa ne kiga wallahi dan wanshi kiga mun kace kiga mun an kama dan wanshi a wurin shari'a yace wallahi suka je suka sai da yace musu in aka yi aikin ya ga wasu kudin za su bada mu yawa da kudin ya ce wallahi aka yi aiki inda ba su ko dan wanku ba sai da ajiyu mulki Allah kuma na san malamin na san cewa gaggawa da gidan wallahi kace kuma ya cikin malamai ma garin nan cha wallahi cha yi musu cha wallahi cha muka je muka kama muka kama gidan muka kama muka sai da gidan shi muka kama gidan dan wanda muka sai da gidan dan mun jiro mu muka kai malam wannan kudin yace wallahi ba abin da aka kuma kasan hede kasan tsari ya cinye kudin mutane kuma kaga da maraci to wannan shaka suke da yawa wallahi cha mace ko an kare cewa wallahi ku dai ba su kamar shi ne Allah dai an haka an ba a sako shi ba sai dai a juyin mulki a Nijar ba a juyin mulkin ba ya kasance kafa kare to irin wannan suna nan da mara ta yawa abin gaskiya magana shine kun abin tsoron amma a samu a cikin addu'a addu'a in waka ce mana misali ka ce wani a samu cikin addu'a in na maka addu'a manzana ya bani labarin cewa wanda ya ma dan wancan musulmi addu'a bai zala gaib kai ma za ce amin Allah baka abin da ka roƙa mishi abin da alheri amma irin da ake cuwa-cuwa da addu'a gaskiya shine bai dace ba haka nan ke ma bai wace ta Allah da yawan mutane suke yi wa a dahi malam a haɗu ba da ba malam bayan wa yake yi wallahi ke almajira cikin gidan mijin kina bin mijin kina abu addinin ki sai ki kusa a wajen Allah imani ne barin Allah da wani dan wani shi kama ne ya tarin karatu a kan shi qur'ani a kan shi sai bai aiki da shi sai kina gidan mijin ki ke sai ki Allah bai miki bukata bai biya minta ba ba abin ba na ilimi aiki ne jiya mutane kanku kanku waye bangaren mata da maza da yawa mutane zaka mutum shi bai addu'a dan shi kaza ne he malam kaga mutum ba abin da ya samu Allah iya malamin ya yi kabanna amma kai maka addu'a ɗan wa addu'a ibada ce mace ta yi namiji yi ka kaskantar da kai ga Allah kai ka san bukata ka malamin bukata ce ya ga shi kurin ma ya kwanta ta barcin shi kurin kai kai cikin matsala ka tashi cikin dare ka kaskantar kanka Allah kai bawan Allah ne kuma Allah iya kira ka zo ka roke shi addu'a ibada ce wato addu'a ibada ce kaskantar malami iya ya koya maka eh ka bashi miliyan ma miliyan ka bashi ya koya maka addu'a ba lahi bane malami ya koya amma magana kai za ka kusanci Allah to wannan cikin kamar mace kwamfulema cikin ba laifin ta malam a sama cikin addu'a ba laifin bane ba amma ka zamana kurin addu'a sai malam balle uwaye mata za a zo ɗanta iya wani gari iya aiki ko iya iya gwamnati kudi he ta kai malam yau ta ɗan addu'a he ta kai malam wata ba ta addu'a ba alhali addu'a ma ayya karɓo ta ga danki addu'a ka ta ta malam wallahi dai haka mata suke wani kuma zai zama shi yanzu tun da a matsala iya matsala su ko ya kare ne ko ba aiki yanzu bai sabai bai kudin da ganin malam sai zama shi kan iya jiran kai abin da Allah yi shi bai kira Allah ya samu kudin kai malami a yan wa addu'a ibada ce kowa ya koma ga Allah kira Allah Allah ya jin ko na bawa kuma addu'a Allah iya yake imanin mutum sai ka zo kai almajiri ne ba malami bane ba Allah sai ya karba da akan ta malami an kashi tsoron Allah mu muna fatar a gane roƙon Allah ba shi malam ba malam aiki malami ya koya maka ne aikin annabawan Allah ɗan wa hatta annabawan mabiyan su malami aiki malami ya sa ka hanyar kusancin Allah koya malami zai ya goma ya aiki addu'a ya shiga ba shi ne malami ma mu zo mai da kun addu'a ko ne malam irin nafsu addinai ya je wajen malam shi zai shi san Allah ba haka bane ba malami koya maka san Allah koya maka addu'a ka ku doga kurin addu'a kurin kullun ka shiga malam ke ma kina iya ta kashe ruwa ki roki Allah ki ba dare ta cikin dare Allah ya cigiya su sunan na karshe ina mai roko ina mai addu'a ana barci irin wannan ƙarfe uku ƙarfe hudu wani a tashi wani shi ne abin yi ka a dogara da haiwa ne malami ba da shi a samu cikin addu'a ba da yi ba ce da shi ba ne ba amma mai da abin kuna addu'a sai malam kai kurin kai dan kallo ne maka kuɗi shi ke maka kuɗin zuwa gidan malam ka gama yawo ba haka ba ne ba Allah ta miki in wani lokaci ya zo ƙarshe muna hawata Allah ka yi darasin gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh